أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا a diwani na alkamatul fahal za mu tashi a wannan kasida da yi yana magana game da alfahari da farin ciki da yake yi bisa karɓo ɗan uwansa shasu mun karanta dai a baya cewa da aka yi yaƙi ya rikicewa su banu tamim su ‘yan uwan alkama, saboda haka har an kama ɗan uwansa shasu, ya yi waƙa wa sarki, ƙarshe sarki ya yadda zai fanso zai ba da ɗan uwansa. To, wannan karɓo ɗan uwan nasa da ya samu ya yi, har da wasu mutane guda casa'in daga cikin banu tamim. To, wannan abin yasa yake waƙa yake alfahari game da haka. Yake cewa da fa'atu anhu بشعر إذ كان لقومي في الفداء جهد يتدفعته عنه بشعر إذ كان لقومي في الفداء هجد جهد دفعته عنه بشعري دفعت عنه na karɓo ɗan uwana na fanso shi dafa'a shine kamar tunkuɗawa amma tun da ta yi ta'adiya da an sai ya zama kamar ta fansowa da fa'ata anhu na fanso dan uwana bi shi'iriya da waƙata iz kana jihad lokacin da ya kasance jihad ya wahala liƙaumi ga mutane na filfi da cikin fanso dan uwan nawa na fanso dan uwana da waƙata a lokacin da fanso wannan dan uwan nawa abu ne mai wahala a wajen mutane na shi ne abin da bai ce yake nufi faka na fihi ma a taka wa fi tis'i na asra mukurmi na safad faka na fihi ma a taka wa fi tis'i na asra mukurmi na safad faka na fihi ya kasance fihi a cikin wannan lamarin ne ma a taka shi ne dai labarin da ya zo maka na cewa na yi waƙa wa sarki sarki ya fanshi ya ba da ɗan uwana shine fakana fihi ya kasance a ya kasance da a cikin hakan ma a taka da irin dai labarin da ya zo maka wa fi tis'ina yace kai wa fi tis'ina asra yace har da wasu ribatattun yaƙi guda casa'in mukurnina wadda aka ɗaure su safat sarki ya yi min kyautar su mana ba iya sha su kadai aka bashi ba har da wasu mutane guda casa'in nasa saboda haka lokacin da ya wakar sarki ya fanshi alkama ya ba da alkama har da mutane guda casa'in daga cikin banu tamim tunda kamar yadda wasu malaman suke faɗa ya tambaye shi ne ma ya ce masa me yake so ya ce dan uwansa da aka kama ce to duk wanda aka kama ma a sake shi shine fa kana fihi ma ataka shine dai labarin da ya zo maka wa fi tis'ina asra da kuma ribatattun yake guda casa'in mukurnina wadda aka ɗaure su safat sarki ya yi min kyautar su shine ya ya fansi ya, ya, ya sake su kenan da fa a ƙaumi tilkati bace iz ɗara li a ɗara fi zubati wa ƙaddi da fa a ƙaumi tilkati bace iz ɗara li a ɗara fi zubati wa ƙaddi da fa a ƙaumi a firkaci bace wannan abun dafa a ƙaumi shine ya tunkuɗa mutane na firkaci bata a cikin rundunar yaƙi iz tsara lokacin da ya tashi da atsara fi zubaci iz tsara waƙad lokacin da garwashin wuta ruruwar wuta wannan waƙad waƙadu ne waƙadu ne sai saboda waƙa ce waƙad waƙadu shine ruruwar wuta iz a lokacin da waƙad ruruwar wuta ɗara ya tashi li a ɗara fi zubati a tsinin kaifin mashi shine eh la'adara su zubati a tsinin kaifin mashi shine dai lokacin da yaki ya kasance shine dafa a kaumi filka tibati ya tunkuda mutane a cikin a cikin rundunar da yake iz lokacin da waƙar ruruwar garwashin wuta ɗara yake tashi li'adara fi zubati a gefen tsinin mashi fa asbahu inda bin jafnata fil agalaqi minhum wal hadid uqad fa asbahu inda bin jafnata fil aglali minhum wal hadid uqad fa asbahu sai su waɗannan ƴan uwan nawa fa asbahu suka wayi gari inda bin jafnata a wajen ibnu jafnata shine haris bin abi shamir al-gassani shine fa asbahu sai suka wayi gari inda bin jafnata azai ibn jafnata fil aglali suna cikin mari aglal shine mari yadda za a daura mutum minhum wal hadid kuma suna cikin karafuna uqad a daddaure ko kuma uqad taron jama'a uqadu shine taro na jama'a sun kasance taron jama'a ne shine fa asbahu sai suka kasance inda bin jafnata a wajen ibn jafnata shine sarki uqad suna cikin taron jama'a fil aglali wanda suke cikin sarka minhum wal hadid da kuma wanda suke cikin karafuna shine dai sun kasance ribatattun yaki an kama su an daddaure su iz mukunabun fil makunabina fin nahakati gayyum badiyun warashat iz mukunabun fil mukunabina fin nahkati gayyum badiyun warashat iz a lokacin da mukunabun faɗaɗɗen yaƙi mukunab shine mutumin da aka kayar da shi iz a lokacin da mukunabun mutumin da aka kayar da shi fil muknibina a cikin mutanen da aka kayar da su finna hakati sun kasance a cikin halaka shine finna hakati sun kasance a cikin halaka ta yaƙi gayyun badin sun kasance a cikin halaka wacce take bayyananniya warashat kuma an yi rinjaye a kansu shine iz a lokacin da muhnabun mutumin da aka kayar da shi fil muhnabina a cikin mutanen da aka kayar da su finna hakaci ya kasance a cikin yaƙi gayyun badiyun ya kasance mutumin da ya halaka halaka mabayyana ya wara shat kuma an yi nasara a kansa wannan baitocin ya yi su ne don ya nuna abin da ya yi wa ‘yan uwansa da shi na baiwa sun shiga wani hali albarkacin waƙarsa ya ceto su waƙala aiban har yanzu dai alƙama ya faɗa wannan kuma baitoci ne guda uku su kuma kamar gazali ne zai iya yabi wata mace kamar yadda muka faɗa a farko cewa alƙamatul fahal usulubinsa ya sha bamban da usulubin imrul qais shi alƙama mutum ne mai wayo mutum ne mai wayo ba komai ne zai fito ƙuru-ƙuru ya faɗa ba wasu abubuwan yakan saya su ba kamar imrul qais bane shi alƙama dama yadda muka faɗa a tarihinsa duk wani abin da zai zubar masa da mutunci ya baya shiga harka ya fi so komai ya yi shi cikin girma saɓanin imrul kaisu da zaka ga ya je ya kama mace da kokuwa tana zaginsa tana tsine mar amma ban da alƙama yace tara'at wa astarun min albayt dunaha ilaina wa halat ghaflatul mutafaqqidi tara'at wa astarun min albayt dunaha ilaina wa hanat gaflatul mutafaqqidi tara'at ta bayyana a gare mu wa astaru min albayti sutura ta gida duna ha yana bayanta mana ta bayyana a gare mu daga cikin gida shine tara'at ta bayyana a gare mu wa astaru min albayti sutura na gida duna ha ilaina ya shiga tsakanin mu da ita wa hanat sai ta kusa da mu gafulatal mutafaqqidi saboda tana mai mantawa tana mai rabkana da almutafaqqidi mai gadinta kamar da muka yi ta karanta a cikin larabawa su da ke lokaci ne na jahiliya ana kai farmaki idan mace ta zamto mai daraja to akwai mutane da ake sawa su rika gadinta saboda kar wasu su kawo mata farmaki da makamantan irin wannan abubuwan da ake na jahiliya to shi nan sai yake magana cewa ita wannan matar duk da ana gadinta amma saboda yadda take son sa sai ta manta ma da ana gadinta sai ta fito waje dan ta gaishe shine tara'at ta bayyana a gare ni wa astarun min albayti sutura ta gida duna ha ilaina ya shiga tsakanin mu da ita wa hanat ta yi kusa da ni gaflatul mutafaqqidi tana mai mantawa da mutumin da yake gadinta bi ainai mahatin ya hada ya haduru dam'u fihima bari mai nishatta min dumu'in wa ismidi bi ainai mahatin ya hadaru dam'u fihima bari mai nishatta min dumu'in wa ismidi bi ainai mahatin ita wannan mata tana bayyana bi ainai mahatin da idaniya irin ta bauna ya haduru dam'u fihima wanda hawaye yake zuba fihima a cikin waɗannan idaniyan nata a yadda dai muka yi ta faɗa cewa larabawa suna siffanta ido mai kyau da idon bauna to bi ainai mahatin ita wannan matar ta bayyana ne da wani ido irin na bauna ya haduru dam'u fihi ma wanda hawaye yake zuba a waɗannan idanuwan nata bari mai ne kuma shi wannan hawayen bari mai ne kala biyu ne launi biyu ne shine bari mai launi biyu ne shatta mabambanta min dumu'in daga hawaye wa ismidi da kuma kwalli hawayen da yake zuba a jikinta kala biyu ne ɗaya hawaye ne zalla ɗaya kuma hawaye ne haɗe da kwalli kamar dai da muka sani wanda ya sa kwalli a idansa idan ya kuka to wannan hawayen da yake fita zai rika fita ne da kalar wannan kwallin waje daga zalim shadinin faradat lahu min alhayyi simdai lu'ul'in wa zabarjadi waje daga zalim shadinin faradat lahu min alhayyi simdai lu'ul'in wa zabarjadi waje daga zalim a sannan ita wannan mata waje diga zalin tana bayyana a gare mu ne waje diga zalin da wani irin wuya na barewa daga cikin dabbobi masu kyan wuya akwai barewa a ciki waje diga zalin tana bayyana da wani wuya na barewa shadi ne wanda yake na dan barewa kaga wannan shadin din zai zama badali daga zalin ma'ana ba barewar yake nufi kanta ba a shadin dan barewa shadin shine dan barewa dan karami to tana bayyana ne da wani wuya kamar wuyan ɗan barewa. Faradat lahu wanda na tsara a wannan wuyar, shi ne faradat lahu na tsara a cikin wannan wuyar na jera masa min alhali kayan ado. Simɗai na sanya masa wasu zararruka guda biyu, shi ne simɗai na sanya masa wasu tsakiyoyin wuya guda biyu, lu'ul'in na lu'ul'i wa zabarjadi da zabarjadi. ma'ana yana tashbihin wuyanta wuyanta kamar wuyan dan barewa ne dan barewa ma wanda aka sa a wuyan nasa lu'lu'i da zabarjadi ah wa qala alqamatu aidan har yanzu alqamatu ya faɗa aw aliyu bin alqama ko kuma aliyu bin alqama ah shi kuma wannan wakar zai yi ta ne game da abin da shafi zamantakewa game da yanayin halayen mutane ah a wannan ita ma tana da alaka da yaƙi afuwan ashe ta gaba ne da zamu yi wa aki muhafaza ta ce da alaka da halaye na mutane a waddunu fairun lil makawiri lil makawiri annahum bi najrana fi sha'il hijazil muwaqqari a muwaqquri a waddunu waddanu fairun lil makawiri annahum bi najrana fi sha'il hijazil muwaqqari waddu nufairun nufair tasgiri ne na nafaru nafaru shine taron jama'a amma wasu malaman suna ganin cewa nafaru jama'a ne wanda kamar daga uku zuwa tara waddu nufairun taron wasu jama'a sun yi buri lil mukawiri a gurin nan da ake kiransa mukawir wajen wasu kabila ce na larabawa waddu nufairun lil mukawiri jama'an nan na makawir shine kabilun larabawa wadda sun yi buri annahum bi najarana ina ma a ce suna najarana ne fi sha'il hijazi a cikin dabbobi na hijaz muwakkari wadda suke masu tarin yawa a nan yana yin magana ne game da waɗanda suka je yaƙi kuma yaƙin ya zamto ya karye musu mana sun yi burin ina ma da suka je ƙasar hijaz ba yaƙi ne ya kai su ba kiwon dabbobi ne ya kai su kamar a hausa ne mutum ya abu ya ce na kwammace ma da kaza na yi to shi ne yake magana cewa su waɗannan nufuwa makawir ɗin da suka je yaƙi yaƙin ya ɓaci sun kwammace ina ma ba yaƙi suka je ba kiwon awaki suka je shine waddu nufairun lil makawiri nufair taron jama'a lil makawir na makawir sunan kabila ce wadda sun yi buri annahum bi najarana cewa su a najarana fi sha'il hijazi a cikin dabbobi ne na hijaz muwakkari masu tarin yawa nana sun yi burin ina ma kiwon dabbobi ne kai su ba yaki ba a sa'ayan ila najarana fi shahari najirin hufatan wa aya kullu a ayasa misfari a asa'ayan ila najarana fi shahri najirin hufatan wa aya kullu a ayasa musfari yace asa'ayan ila najarana shin yanzu tafiya za ku yi zuwa ga najaran shine asa'ayan ila najarana yanzu kwa tafi zuwa ga najaran wannan istifhami ne amma na ta'ajjibi kamar Hausa ne yanzu a ce kai kaza da kana da ranka da lafiyarka da hankalinka a jikinka me yasa kai kaza to kaga ai ba tambaya ake ka ba da amsa ba a'a mamaki ake daman wa ya saka wannan abu shine asa'ayin ila najarana yanzu kwai tafiya zuwa ga najaran fi shahari najirin a watan najir a laraba suna cewa shahara watan najir shine duk wani watan watannin da suke zuwa lokacin zafin rana su shine najir watan da yake zuwa a cikin zafin rana kowane wata na shine Najir a sa'ayin ila Najira na fi shahar Najir yanzu kwa tafi ku je Najiran a wata mai zafin rana hufatan kuma ku yi wannan tafiyar babu takalmi wa a'aya kullu a ayasa wa a'aya kullu a ayasa misfari wa a'aya gashi kuma tafiyar ta gagari kullu a ayasa dukkanin wani farin raƙumi misfari mai ƙarfi wajen tafiya. Mana ya za a yi ku tafi Najaran da zafin rana a lokacin da raƙumin da ya saba tafiya ma baya iya zuwa wannan gurin. Kaga tashbihi ne na cewa wa ya sa su wannan yakin? Wa ya sa su wannan yakin? Kamar Hausa ne kace kowa ya ɗebo da zafi bakinsa. Yanzu kwa tafi Najarana a yanayi na zafin rana ko ba ku da takalmi a lokacin da raƙumi ma zai saba tafiya baya iya yin wannan tafiyar wa ya sa ku yin wannan aikin shi ne daina na musu cewa daman wa ya sa su ce za su zo wannan yakin wa qarrat lahum aini bi yawma hudannatin ka annahum tazbihu shatin mu'attari wa qarrat lahum aini bi yawma hudannatin ka annahum tazbihu shatin mu'attari wa waqartu وقرت وقرت لهم عيني آه وقرت لهم عيني idaniyata ta yi sanyi daman laraba suna cewa in balarabe ce sanyin ido to yana nufin farin ciki saboda mai farin ciki yana sa kuka bakin ciki yana sa kuka amma sun ce idan farin ciki ne ya sa kuka to hawayen sanyi ne da shi saboda haka balaraba in suka ce sanyin ido kawai lokaci guda suna nufin farin ciki shine waqarrat lahum aini idaniyata tayi sanyi biyoma huzannatin a ranan nan da aka hada a huzanna shine a wani guri ne a yamama yadda aka yi wannan yakin ka annahum idan kaga su wannan kabilan da suka zo yakin yakin ya bace musu ka annahum kai ka ce tazbihu shatin awaki ne da aka yi ake yanka su mu'attari wanda ake yanka su a gunki akir ko a ta'ir yanka ne wanda ake wa gunki mana su waɗannan ƙabilu da suka zo yaƙi yaƙi ya ɓaci musu in ka gan su lokacin da aka yi yanka su kai ka ce awaki ne da aka yi yanka su wa gunki haka yaƙi ya ɓaci musu a karkashe su aka yi yanka su shine waqarat allahum aini biyo mahuzanna ce idaniyata ta yi sanyi a ranar da aka yi yaƙin huzanna ka annahum tazbihu shatin in ka gan su kamar yankakkun awaki ne mu'attari wanda aka yanka wa gunki amatum ila shirwin tunuziri qablakum kasiri izamin ra'asi dakmil mudammari amattum ila shawin tunuziri qablakum kasiru izamin izamin ra'asi dakmil mudammari amattum kunnufa shine amattum kunnufa ila shilwin zuwa ga wata gaba tunuziri qablakum wanda tunuziru a makiya suke gargadan juna kun kafin ku mana su wannan kabila da kuka zo yaka daman ai tun ba yau ba daman ai kabilu sun dade suna tsoron su shine amattum kullu fa'ila shilun zuwa ga wata gaba tunuziru da ake tsoratar da juna kun tun kafin ku mana ai daman su wannan kabilun dama fa tsoron su ake ko kuma kuka zo ce za ku yake su kasiru izamin ra'asi kasiru izamin ra'asi masu yawan izamin ra'asi kashin kai ma'ana an ce kasiru izamin ra'asi ana nufin dama ai kabilu ne masu yawa kasiru izamin ra'asi dakmil muzammari dakmil muzammari masu manya manyan abdakmil muzammari masu manya manyan keya al muzammar shine keya dakmil muzammari to anan ma yana na cewa dama ai kabilu ne wanda ake yakar su a ake jin tsoronsu ku kuma kuka zo kuka ce za ku yaƙe su wallahu alam za mu dakata anan saboda ya zama kamar mun raba karatun kashi biyu insha Allah